الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci mai albarka masjidul tauhid domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabun tauhid na al'imamul mujaddid shekul islam Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman At-Tamimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama wanda kuma wannan shine zaman mu na biyar a cikin jerin karatu na wannan littafi namu mai albarka a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani a cikin babe na biyu a cikin wannan littafi wanda a yau insha Allahu ta'ala da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga cikin babe na uku na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون نعم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أتوانا بابي دي من بياني dangane da dukkan mutumin da ya tabbatar da tauhidi ya yi ta haƙiƙin tauhidi ya tabbatar da shi to shi kuma zai shiga aljanna ba tare da an bincika mishi kayan shi ba ba tare da azaba ta gabace shi ba ba tare da an bincika mai kayansa ba wato wannan babi za mu ga cewa malam cikin bababbuka da yake shigo mana su a cikin wannan littafin akwai munasaba da juna a tsakankaninsu bayan malam ya yi bayani akan abin da ya shafi tauhidi babe na farko ya tattauna akan tauhidi tsagwaron tauhidi da ayoyi da hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda suke magana akan tauhidi sai ya biye mishi da babe wanda yake bayani dangane da fadala ta tauhidi saboda bawa ya san roman tauhidi wanda shi zai ja shi wajen aikata ibada don Allah ya yi abin shi don Allah ya kaɗaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta to kuma malam sai ya zo maka da babe na uku a cikin littafin wanda yake bayani akan manhajar tauhida dukkan wanda ya tabbatar da tauhidi to ya san da cewa zai shiga aljanna ba tare da bincike ba ba tare da an buɗa mai kayan shi ba an mai baje kolin kaya an mai dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya a kawai sai ba sai gare shi idan aka ce da haƙiƙun tauhid tabbatar da tauhidi wato wannan abu ne wanda ya fita daga tauhidi din shekun kharijun an mahiyatit tauhid abu ne wanda ya fita daga haƙiƙanin tauhidi din wato za ka samu wani yana da tauhidi amma lam haƙiƙuhu bai tabbatar da shi ba za ka samu mutane suna da tauhidi amma ba su tabbatar da wannan tauhidin ba wanda ta haƙiƙu tauhid nau'i biyu ne akwai wanda yake wajibi ne a kanmu akwai kuma wanda yake mustahabi ne a kanmu wato wanda yake wajibi a kanmu shi ne takhlisuhu wa tasfiyatuhu an shawa'ibi shirki wal bida'i wal ma'asi wannan wajibi ne a kanmu mu tace tauhidin ya zamanto ba wani ba wani guntu na shirka ko kaɗan kada mu cakuɗa tauhidinmu da shirka haɗa bautar wani da Allah sannan kuma dukkan abubuwan da ya zamanto ba su da gurbin zama a alkur'ani ba su da gurbin zama a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne a kanmu mu yi watsi daga aikata waɗannan abubuwa duk yadda idanmu ya nuna mana cewa wannan abin mai kyau ne to matuƙar mun leƙa a alkur'ani ba shi da gurbin zama mun leƙa a hadisi ba shi da gurbin zama ba wani malami cikin sahabbai na ma'aiki wanda ya fahimci wannan aya akan yin aikin wannan ko ya fahimci wannan hadisi akan yin wannan aikin to zaman lafiyar mu shine mu ajiye shi a gefe sannan kuma ayyuka na sabo mu yi iya gwargwadon karfin mu nisanci ayyuka na sabo wato Allah subhanahu wata'ala ya haramta kaza to mu yi kaffa kaffa kada mu aikata wannan abu saboda wannan abin idan muka aikata shi zai iya kawo mana cikas wajen tauhidin mu amma in ya zamanto an samu ijtinabu shirk ijtinabu bid'a ijtinabu ma'asi to haddata tauhid amma lokacin da ya zamanto mutum yana da tauhidi kuma sai yake shirka kaga ya kore tauhidinsa tauhidin nashi daga baki ne ko ya zamanto mutum yana da tauhidi amma kuma shine ya shigo da wannan cikin addini na musulunci ya shigo da wancan abin cikin addini na musulunci abin da ba shi da gurbin zama kaga wannan yunafi kamala tauhidi yana kore mai cikar tauhidinsa haka sahibul ma'asi ya aikata wancan saban ya aikata wancan saban ya aikata wancan saban shi ma yana kawo mai tawaya wajen tauhidinsa to shine malam ya kulla wannan babi saboda ya sanar da mu cewa dukkan wanda ya tabbatar da tauhidi to sakamakon shi shine zai shiga aljanna aljanna daga cikin bayan Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba yace kowa cikin al'umma ta zai shiga aljanna sai dai wanda ya ce ya Allah ba na son aljannar sabai suka ce ya rasulallahi wane ne zai ji labarin aljanna a nuna mishi ita na ce kuma baya son aljanna zanla ce mana a ba'ani da halal janna wa mana a sani faƙad a ba duk wanda ya mun biyayya kan abin da na zo da shi yi na yi bari na bari da Allah ce zai shiga aljanna duk wanda ya kangare mun ya saba mun ya fantare na ce yi ya ce ba na yi na ce bari ya ce baya bari to wannan ya ce baya san aljanna ba sai ya buɗa da bakinsa ba ya ce baya san aljanna lisanul hal nashi yana nuni akan cewa fada yake da aljanna baya san aljanna to aljannan nan aiki idan bawa ya aikata za a mai hisabi kamar yadda Allah ta'ala ce ku fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to cikin al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda za su shiga aljanna ba tare da kayan nasu ba ma an taɓa musu ba za a musu hisabi ba akwai waɗansu jama'a wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zana kuma ya ambaci siffofinsu Allah ta'ala ya sa muna daga cikinsu wa ƙaunin ta'ala wato wannan babu zai tattauna dangane da faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushriki inna ibrahim wato haƙiƙa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kana ummatan annabi ibrahim ya kasance shi kadai al'umma ne kai kadai gayya kenan wato saboda sauran sauran ne annabi ibrahim shi ne yake da tauhidi shi ya kadaita allah ta'ala da bauta cikin mutanensa sai ya zamanto huwa wahdahu kana ummatan annabi ibrahim kana qudwatan yuqtada bihi ya kasance shi kanshi abin yin koyi ne da shi kuduwa ne wanda ake yin koyi da shi qanitan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mai biyayya ne mai ba'a ne ga mahalicin shi bangiji subhanahu wata'ala hanifan sannan kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu mai karkacewa ne daga dukkan addinai wanda suka ci karo da addini na musulunci saboda addini na musulunci dukkan wani addini wanda yake ba na Allah ba ne ba na manzo ba ne to annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya karkace mishi ya yi hannun riga da shi ba shi ba shi walam yakun minal mushrikina sannan kuma bugo da ƙari annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bai kasance ba daga cikin bayin allah waɗanda suke haɗa botar wani da allah wato za mu ga wannan ayar ta bayyana mana yadda ta haƙiƙu tauhid yake kaga annabi ibrahim kana ummatan wato daga jin wannan maganar daga jin wannan jumla ɗin umma kuma annabi ibrahim an ambace shi shi kaɗai zai baka tubarau ɗin cewa ashe ita gaskiya ba tana tare da jama'a ba ne ba a ganewa gaskiya da yawan jama'a cacurundo na mutane yawan jama'a ba shi yake sawa a gane gaskiya ba inda yawan jama'a shi yake sawa a gane gaskiya annabi ibrahim a gefe ɗaya yake mutanen shi masu bautar wani Allah sun fi shi yawa amma kuma sai Allah ya ambace shi shi kaɗai da umma alhaƙu la yu'rafu bi kathrati tabi'ina laha wa innama alhaƙu yu'rafu bi kathrati adilla gaskiya ba a gane ta da yawan mutanen da suke kanta ana gane ta ne da ayar qur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma na biyu annabi ibrahim kana qanitan lillahi mai ba'a ne ga Allah alqanitu shine almudi'u lillahi subhanahu wata'ala mai biyayya ne ga ubangiji subhanahu wata'ala da kowane lokaci annabi ibrahim wato abin da yake gabansa shine ba'a ga Allah ba wai kayan duniya ba ba wai hutu ba sannan kuma hanifan annabi ibrahim saboda wannan addini na allah dukkan waɗansu al'adu da ya samu iyayen shi da 'yan uwan iyayen shi suna aikatawa duka yi watsi da su walam ya kuminal mushrikina sannan kuma bai kasance ba cikin waɗancan masu haɗa bautar wani da allah ya barranta daga gare su da zuciyar shi baya tare da su a harshen shi baya tare da su da gangan jikin shi baya tare da su mun gane da kyau ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu zukhruf yana magana akan annabi ibrahim lokacin da ya zo shi ya kirayi mahaifan shi da ƴan uwansa dangane da abin da ya shafi tauhidi wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديك وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كما عند الله تعالى يفعل في سورة مريم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وأن ذكر النبي إبراهيم shi yasa za mu ga cewa annabi ibrahim ana ce da shi abul anbiya khalilur rahman wato annabi ibrahim idan ka cire farin jakada sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine almartabatu thaniya shine mataki na biyu cikin jerin matakai na manya-manyan annabawa saboda da shi da ma'aiki su kaɗai ne suka samu suna na alkhulla su kadai ne suka samu wannan siffa ta cewa alkhulla Allah ya rike su a matsayin khalil nashi Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Ubangiji subhanahu wata'ala ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil daɗi ne nasa idan aka ce alkhulla mataki ne na ƙarshe cikin matakai na soyayya mataki na kolin kolin an fice ko ina an wuce uhibbuki a shekuki kaza kaza dukkan waɗannan matakan an wuce su eh sirtili khalilan kin zamanto wato badadi game da ni irin wato eh idan aka ce anta eh anta khalili wato shine wanda soyayyar shi ta ratsa jinin jikinka ta ratsa ɓargon jikinka ko ina ta shiga a jikinka eh shi yasa a ibnu al-qayyim yana da littafin rawbatul muhibbin dausayi na masoya a ciki ya koro matakai na soyayya guda goma ya zano amma na ƙarshe kural adaka wanda in kai daga nan kuma tura ce ta kai bango shine alhulla shi yasa ma'aiki cikin sahabban shi ba wanda yake da wannan tsakankanin shi da shi law kuntu mutakhidan min ummati khalilan lattakhadtu ababakri Allah ce da a ce cikin mutane cikin al'ummata akwai wanda zan rika a matsayin khalil ne nawa yace da abubakar ne zan rike shi to amma shi ma dai sai kai bai rikin rike shi haka Allah shi ne khalila inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila mun gane da kyau to annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu bai kasance ba cikin bayin Allah waɗanda suke hada bautar wani da Allah da kuma fadar Allah ta'ala da yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ubangiji ta'ala yana bayani dangane da siffar bayan shi waɗanda suke aiki na alkhairi suke yin gaugawa wajen ayyuka na alkhairi yana siffanta siffanta su yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna su ne waɗanda ba sa haɗa bautar wani da ubangijinsu ko da gwargwadon mitsala zarra ayyukansu gabaki ɗaya na alkhairi da suke yi ba sa tarayantar da wani Ubangiji da Allah cikin wannan aikin da suke aikatawa. A kullum su ahalul tauhidi ne, ba wani kaso komin ƙanƙantar shi wanda suke bayar da shi zuwa ga wani Allah na ayyukansu. Kowane lokaci ayyukansu suna yin su ne don Allah. Na'am.
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاتي ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة بارك الله فيكم آه، عن حسين بن عبد الرحمن السلمي wato hadithi wanda malam ya kawo mana shi a wannan babi ya kawo mana hadithi wanda yake guda biyu ne amma kuma da isnadi guda ɗaya wannan hadithi an amso shi daga Hussein dan Abdulrahman As-Sulami Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan tabi'i ne Bala Hussein ibn Abdulrahman As-Sulami yace kuntu inda Sa'id ibn Jubair na kasance ina wajen babban malamin alkur'ani babban malamin tafsirin alkur'ani ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban abdullahi ɗan abbas sa'idu bin jubair na kasance ina zaune a wajen shi faƙala sai sa'idu bin jubair ya ce ayyukun ra'al kaukabar ladin ƙabdal bari hata wane ku ne daga cikinku wane ne wanda ya ga wannan tubiraro na jiya wanda ya faɗo ƙasa a daren jiya wayewar yau tambaya ce yake an zo an zauna a fadar shi sa'idu ibn jubair to irin a ce jiya da dare akwai tubiraro daga sama da ya cire ya jefo wani shaidan ya wani shaidan to yake tambaya ce cikin ku jiya cikin dare wane ne wanda ya ga wannan tubiraron lokacin da ya da ya sabko ƙasa yake tambaya faƙultu ana Hussein ibn Abdurrahman As-Sulami ya ce sai na ce tabbas ni na gan shi lokacin nan na gan shi lokacin da wannan tauraro ya ciro daga sama irin yadda za ka ce dai kamar an yi halbin mashin nan sun makultu Hussein ibn Abdurrahman ya ce sannan sai na ce da su amma inni lam akun fi salati ya ce to fa ku saurara ku ji ba wai ina cikin kiyamun lelu bane na gaishe kaji yanda sahabbai da tabi'ai suke wannan Hussein ibn Abdurrahman tabi'i ne amma saboda kokarin boyewa aiki su ba irin mu bane masu son su tallata aikinsu kaga yanzu lokacin da ya ce jiyan nan da dare shi ya ga lokacin da aka yi wannan abu waɗanda suke zaune tunani za su yi lokacin da yana kiyabulle ne yana cikin ibada ne to don ya kore musu wannan tunanin nasu sai ya ce amma in ni lam akun fi salati ya ce ku saurara ku ji hakika ni bin kasance ba a cikin kiyamun laili ba wai kiyamun laili ba ce nake ina cikin kiyamun laili ba ne na ga abu ya ce walakin ni rudirtu ya ce sai dai cewa ni kunama ce ta sare ni kunama ta halbe ni zafin harbin ta ya tashe ni daga barci nake mutsitsiya to ina cikin famar wannan ne kuma na gani injin da suke bayan Allah da magana ina gani in mune a yanzu in abin ya faru kana wazafi ne ma amma za ka ce kwarai na gani je ina karanta Kur'ani ne kuka ce kwarai a tambaye ka ce je wai ka ji lokacin da aka buga bindigar na kace na ji ta wajen karfe biyu da rabi ko na ɗauki sani ne zan yi alwala lokacin kai ko kana ɗaki ko kana tiktok a ka ce ka ɗauki sani ne za ka yi alwala saboda ce a wani ha daren su suke raya shi amma su magabata ba haka suke so ba ƙoƙarin da suke shine ya za su koya aikinsu ‘yan uwansu kada su tallata aikinsu wanda suka yi don Allah ga ‘yan uwansu. Shi wannan ana tambayar shi saboda an san ba irinmu ba ne masu zaman banza, masu kashewa dare da fira, daga mutum ya ce yana tsaye lokacin an san iya abin da yake wanda zai amfane shi to amma saboda ya kore wa mutane wannan tunanin sai ya ce amma in ni lam akufi salati ce ba wai sallah nake ba kada ku yi tunanin cewa ina kiyamun laili ne hakan ta faru ce walakin ni ludikitu ya ce kunama ce ta halbe ni zafin tarɗaɗinta shine ya hana ni barci ina cikin wannan fama ne abin ya faru to haka ya kamata ya uwa duk abu na alkhairi idan na kiyamun laili ne ka yi shi ba wanda ya sani ko to kar ka yi kokari ka yi tazahurin shi a cikin jama'a da rana in barci ya dame ka in mutum ya maka magana ya ce kai wani yawan barci gare ka to kar ka yi kokari ka tallata aikin da kai jiya ka ce wani inda a ce kai kai abin da na yi jiya to ka kana faɗa haka a tsayin da ka dosa eh wallahi inda a ce kai kai abin da na yi jiya ko to ko titi ba ka fito ba me kai jin harka da wani a jiya izuf ɗaya ɗaya sai da na karanta ishirin raka ashirin na yi kowace raka da izuf ɗaya ɗaya ne ni na san in kai ne ko wallahi ko rantsuwa ban na yi ba ka iya fitowa ɗaya ya ka bata aikin ka eh ka je izuf ashirin kai to shi kenan zai su baka jika ashirin in aka kana barci wani ya ce wani barcin ka ya yawa ka ce kawai haka ne jikin naka ne kake ji a bacci ka diba dai wata magana dai mai ɗan daɗi daɗi ka faɗa wanda dai ko da dai a ciki kayi kwaskwarima wanda za su gane ɗin sai masu hankali wa ma ya ƙiru ha eh illa al'alimuna amma da ce kai shi kenan kawai ko kullum jikinka a mace kullum jikinka a mace ya mace to Allah gyara maka je ka huta mun gane da kyau qala fa ma sana'ata sa'id ibn jubair lokacin da Hussein ibn Abdurrahman As-Sulami ya ce mishi ai kunama ta halbe shi ya ce to lokacin da kunama ta halbe ka yaya kai kulutur ta ɗaitu ya ce ai ta waida ne ta waida ne ta waida ruɗiya kenan bala sa'id ibn jubair ya ce fama hamalaka ala zalik ya ce menene ya doke ka akan yin tawaida me yasa kai tawaida din nan su magabata haka ne dama su idan wani abu aka yi shi a cikin addini na musulunci ba sa kyale ka tafaka nan ka bar su cikin shubaha ka bar su cikin duhu kayi kaza ko to menene dalilin da yasa kai kaza din nan kana da majingina ne a addini ko kuma a'a kai ne kaga kyau ɗin abu in kana da majingina ne sai a ɗauke shi in kuma kai ne kaga kyan abin to wataƙila idan naka ma kwamtsa gare shi sai a rabu da abin a bar maka kayanka kultu Hussein ibn Abdurrahman As-Sulami yace hadithun haddathanahu Sha'bi yace abin da yasa na aikata wannan tawaida din wato wani hadisi ne wanda al'imamu sha'abi amir ibn sharahil a sha'abi ya zantar da mushi wato amir ibn sharahil a sha'abi shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai baya cikin sahabai amma al'imamu sha'abi ma'arufi ne cikin tabi'ai babban malami ne ya ce to wani hadithi ne wanda al'imamu sha'abi ya zantar da mu wala wa ma haddasa kun sa'id ibn jubair ya ce da ni to menene shi amir ibn sharahil din wanda ya zantar da kushi wanda yake nuni akan halaccin yin tawaida din qultu Hussein yace sai nace da shi haddathana an buraida ta bin al-hasibi wato ya zantar da mu amir ibn sharahil ya zantar da mu ya juyo daga buraida dan hasib ala wazni fa'il ya zantar da mu ya jiyo daga buraida ɗan hasib annahu qal wanda buraida ɗan hasib sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la ru'yata illa min ainin aw humati ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wata tawaida wanda addini na musulunci ya halitta ta illa min ainin face dai saboda kambun baka idan aka yi wa mutum kambun baka akwai cikin bayan Allah wanda suke da kambun baka wanda daga ya ga abu ya tanka shi bai ma sani ba kawai abin nan zai kamu da matsala to wannan shine kambun baka to ba a yin tawaida face dai saboda kambun baka au humatin ko kuma saboda zafin masassara saboda halbar da kunama ta yi wa mutum ko sarar da macijiya ta wa mutum idan maciji ya halbi mutum ko kunama ta halbi mutum shi ma za a iya yin tawaida ya ce to faɗar wannan hadithi ɗin da amir ibn sharahil ya mana shine dalilin da yasa ni kuma da kunama ta halbe ni ni kuma na yi rukiya Bala a lokacin Sa'id ibn Jubair sai ya ce qad ahsana man intaha ila ma sami'a wato hakika dukkan mutumin da ya aiki da abin da ya ji na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hakika ya kyautata ya kyauta wa kanshi dukkan wanda ya aiki da abin da labari ya iso kunnen shi na sunna ta ma'aiki to ya kyautata walakin sai dai cewa haddasa na bunu abbas ko abdullahi dan abbas ya zantar da mu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annahu qala haƙiƙa jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ƙuridat alayyal umam, ma'aiki Alaihi salatu wassalamu ya ce an bujiro min al'ummu ga baki ɗaya, tun daga mutanen annabi Nuhu Alaihi salatu wassalam hali ya zuwa wato wannan al'umma ta shi. To wannan wani dare ne aka bujiro wa ma'aiki Allahu alam. Allah ta'ala shi ya sani. shi ya fi kowa sanin daren da ya bujiro wa ma'aiki waɗannan al'umma amma dai an bujirto mishi fara'aitun nabiya wa ma'ahur rahabu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce sai na ga wani annabi cikin annabawa na Allah tare da shi akwai gungu na jama'a ‘yar kaɗan ba ta da yawa idan aka ce arrahabu shi ne madunar ashira mutanen da suke daga uku zuwa tara ana ce da su arrahabu wa kana fil madinati tis'atu rahadun yufsiduna fil ardi wa la yuslihun yace an bujirto min sai naga wani annabi cikin annabawa na Allah tare da shi akwai yar jama'a wanda bata wuce kilke ba wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulani yace sai naga wani mutum wani annabi cikin annabawa na Allah tare da shi mutum ɗaya ne ma wani kuma tare da shi mutum biyu ne ajiyoyin da annabawa suka yi ta shafa an yi ta gwagwarmaya an yi ta gwagwarmaya amma saboda Allah ta'ala bai kaddara samun nasara ba cikin tafiyan nan Allah ta'ala ya kaddara jama'ar da suka yi amshi wannan kira ɗin 'yan kaɗan ne shi ne ya ce wani annabin tare da shi mutum ɗaya ne wani kuma tare da shi mutum biyu ne wannabiya walaisa ma'ahu ahadun ya ce sai na ga wani annabin ma shi kaɗai ya zo shi zigadi ya zo shi shi kaɗai yamti ba kowa a bayan shi kaji ba wanda wannan yake nuni akan cewa kowane annabi cikin annabawa na Allah al'ummar shi za ta bi shi kowa zai tsaya daga shi sai al'ummar shi a ga wane ya fi kowa jama'a ko ma'aiki ya faɗa dama a cikin hadisi ingantacce ya faɗa ma min al'ambiya inabiyun illa uɗiya min al'ayati ma mithlu amana alaihi bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an ina so a ce na fi kowa yawan mabiya ya ce faƙila a والنبي عليه الصلاة والسلام إذ رفع لي سواد عظيم ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي قسم sai aka ɗauko min da taron jama'a wanda yake mai yawa da na ɗaga kaina sai na ga wani taron jama'a tacurundo na jama'a mai yawa fazanantu annahum ummati sai na zaci cewa wannan taron mai yawa wata ko jama'a ta ce faƙira li haza musa wa qaumuhu aka ce ya muhammad wannan malam musa ne da jama'a shi eh annabi musa kenan ajuha wato annabi musa ya ce ma farlar shi ta bayyana eh cikin annabawa na Allah idan ka cire wannan al'umma din al'umma shi ta fi kowace al'umma yawa mun gane saboda ita ce al'ummar da ma'aiki ya ganta ya yi tunanin ita ce al'ummarsa saboda yawanta amma annabin musa alaihi salatu wassalam mun ga yadda ya shago gwarmaya ko mun ga yadda ya shago gwarmaya qala alam rabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina قال فعلتها إذا وأنا من الضالين to ana Musa ya shawo gurmaya to amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan gugurmaya tashi ta yi najahi ya zamanto cikin annabawa yana daga cikin ulul azmi min rusul sannan kuma bangaren matakin yawan al'umma shine mataki na biyu aka ce wannan ai malam Musa ne tare da jama'a shi fa nazartu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce sai na ɗaga kaina sama na kallata fa'ida sawadu na azimun sai ga maka baƙiƙirin jama'a mai yawa wanda suke masu yawa wanda sun cika sassa na duniya ga baki ɗaya da can da can da can da can shi ta nawa musa ɓangare ɗaya ne to amma dalilin da ya sa ma'aiki bai gane ba cewa wannan ba al'ummarsa ba ce saboda daga nesa ne amma in a kusa ne ya gansu zai iya cewa wannan ba al'ummarsa ba ce saboda ya san akwai alamar al'ummarsa amma saboda daga nesa ne kallon nesa ne ya musu faƙila li hadhihi ummatu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce sai aka ce da ni wannan ita ce al'ummarka ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب da Allah ya ce tare da waɗannan al'ummatawa akwai mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da an bincika musu kayansu ba ba tare da azaba ta shafe su ba. Mun gane da kyau? Allahumma amin ya haifu wato cikin al'umma ta ma'aiki mutum dubu saba'in ya ce ko? to dubu saba'in din nan kowata dubu ɗaya tana da dubu saba'in in sha Allahu a karatu na gaba za mu tattauna akan hadisi kowata dubu ɗaya tana da dubu saba'in sai ka buga lissafi nawa zai kama kuma والثلاث حثيات من حثيات ربي لا مكرن تعديل إن شاء الله إن شاء الله تعالى إيه إن شاء الله الله سامنا ba tare da an yi musu hisabi ba ba tare da azaba ta shafe su ba ma'aiki alaihi salatu wassalam yana faɗar wannan magana sun mana haɗa sannan sai ya zabura ya tashi daga cikin jama'ar fadakhala manzilahu kai tsaye shiga gidan shi ya rabu da sahabbai yawa na sun ma yanzu tafsir kuma a ba su damar tattaunawa da kakkaninsu fakhadon nasu fi ula'ika abdullahi dan abbas ya ce sai sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suka shiga tattaunawa cikin waɗannan mutanen dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da an bincika musu kayansu ba ba tare da azaba ta shafe su ba suka fara tattaunawa a tsakankaninsu ka ce lalle akwai aiki waɗannan jinsuwa ne ne to faƙala ba'aduhum sashe daga cikin sahabbai suka ce fala'allahumul ladina sahibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama suka ce watakila wannan mutum dubu saba'in ɗin da za su shiga aljanna ba tare da an musu baje kolin ba ba tare da azaba ta shafe su ba watakila su ne waɗanda suka abokanci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce watakila mu ne suka ce tun da dai mu ne muka abokanci ma'aiki watakila wannan farala ta mu ce eh to ai kai kanka ka san dama in za ka yi adalci ai ka sa su da farko وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا shashe daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce to ai maka yi lissafi ciki wanda suka abokanci annabi akwai wanda sun dan taba shirka ai mada ba laifi an dan yi kuskure ma dai a kwanaki na baya an gane da kyau suka ce watakila su ne waɗanda aka haife su a cikin musulunci bisa haɗa bautar wani da Allah ko kaɗan ba. Aka waɗansu daga cikin sahabbai suka ce, manya cikin sahabbai su ne suka yi wannan maganar. Suka ce watakila ‘ya'yanmu ne ake nufi wannan, wannan rahama ta ‘ya'yanmu ce. Saboda su lokacin da aka haife su dama tun da ya ja shirka ta huce. Amma mu wanda mun ga jiya mun ga yau. Mun ɗanɗana, mun ji daɗin abin ko rashin daɗin shi. su ba ma daga ciki suka ce amma 'ya'yanmu wanda su bu san ba ma shirka ba su ma taɓa sanin gunki a gida ba wataƙila su ne mutum dubu saba'in din a cikin iri-irin su za a tsama an gane da kyau wa zakaru a shiya'a wato suka ambaci dai abubuwa wadan suka ce kai bai na abubuwan din kuburus wataƙila su ne wanda Allah ta'ala ya tsawaita musu rayuwa suka yi da'a ga Allah ta'ala a cikin wannan rayuwar tasu. Waɗansu suka ce waɗansu, waɗansu suka ce ko su ne dai kaza, waɗansu suka ce su ne kaza. Wato sai zamanto allura ce cikin ruwa, mai rabo kan ɗoka ko? Kowa ya zara na shi ɗoka. Shi kenan fakharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fito bayan sun gama tattaunawa a tsakankanin su wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza saboda kuma ka san ai maganar sahabi ba za ta zama to hujja ba akan maganar sahabi da uwan shi kowa iya wato iya tunanin shi ne abin da ya bashi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fito fa akhbaruhu sai suka baiwa ma'aiki labari suka ce to gashi wa yanayin da muka shiga ciki bayan ka gaya mana cewa akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna daga tashi ka shiga gida to kowa daga cikinmu ya yi ta ƙoƙari a kan ya lalumo siffar waɗannan mutum dubu saba'in ɗin su wane ne amma dai ga waɗansu ce kaza waɗansu ce kaza fatala sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukka ba haka ba ya ce humul ladina la yastarquna ya ce su ne waɗanda ba sa neman a yi musu tawaida su ne wanda idan matsala ta same su ba sa cewa a kirayo mai iyaye musu rubuya ba sa nema a musu tawaida eh duk wanda ya san cewa ya kirayo mai rubuya gidan shi na su ne waɗanda ba sa nema a yi musu tawaida wala yaktawuna sannan kuma ba sa nema a yi musu sakiya wala ya taɓayyaruna sannan kuma ba eh? sakiya idan mutum yana da kwai rauni yana da me ake ce mishi kumburi ya kumbura ya yi ruwa a zo a sa wani wata mashilla a cikin wuta ta yi zafi ta yi zafi sai a ɗora a gurin ya hushi Wani ana ce da shi aliftiwa'u sai a ce mata sakiya kenan kuma akwai alkayu bin nar lallas yin lallas idan mutum ya ji zahi a kawo gamji a shafa mai dungule a kara shi da wuta idan ya yi zafi ya zafi sai a ɗako a ɗora a gurin da mutum ya ji zahin na bayan an murza shi mun gane da kyau to su ne waɗanda ba sa yin sakiya ba sa yin lallas wala ya taɓayyaruna sannan kuma ba sa yin canji ba sa canji a karatunmu na jiya mun tattauna a kan canji to ba sa yin canji wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma bugo da kari sun dogara ga ubangijinsu gane da kyau to waɗannan su ne masu waɗannan sufofi idan Allah ya kaddara kana ɗaya daga cikinsu ya ga da yadda siffofin suke matsala ta same ka baka neman malam mai rubiya aka ce kai na ji kannan nawa yana raɗaɗi a je a siyo min maganin ciwon kai a gane da kyau na jikin nan nawa zafi yake a siyo maganin zazzaɓi ƙarfin tawakkalinsu ga Allah yana sawa ba sa neman magani sun san shi Allah ta'ala shi ne ya jarrabe su da wannan rashin lafiyar to kuma shi ne yake ba da lafiya wa idza maridtu fa huwa yashfi a cikin bayan Allah akwai iri-irin wayannan bayan Allah har yanzu akwai wani kakan mu can gida malla a ilalla yake Allah ya kara mai lafiya wannan malami har yanzu idan ya kamu da rashin lafiya ba ba shi magani ya sha kuma wani ikon Allah kawai sai ya wuce duk yadda za ku yi da shi ba za ku kai shi likita ba ba za ku ba shi magani ya sha ba kullum iya fatan shi shine Allah ta'ala ya amshi ransa da wannan aƙida ya tashi cikin waɗannan mutum dubu saba'in ƙarfin tawakkalinka ƙarfin imani imaninka da imanin yawana yanzu son duniya ya zama ya zayo mu gaba yanzu kana jin bazassaran bazassaran karka je ka gangara aka ce bari ka kira yau su mara mai sara su maka su maka su maka siro eh eh ce a zo a kara mai ruwa wani za ga yana yana kamuwa da rashin lafiya dama akwai daftar kinshi to yi maza madara ina jira da ina jiran kamar na shin daɗin jikina kamar shi ne zai ba shi lafiyar to amma su kuma malaman da sun san dama rashin lafiyar nan ba wani bane ya jeho musu ita mun gane da kyau sun san kuma ba wanda zai ba su lafiya at-tabibu huwa Allah subhanahu wa ta'ala sun yi imani da hakanan kuma suna da yakinin hakanan ba wai daga baki bane kadai zuciyar cike take da wannan tawakkali din sai ya zamanto sun yi wa Allah gaskiya kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya cika musu muradunsu amma mu kuma a yanzu san rayuwa a yanzu kana dan shekara 25 in ka ga alamu na mutuwa sun ware bayyana a gare ka ai he inda karin kai kaji inda baka shan madara yanzu in ka je likita aka ce to sai kana hada da madara ko ramce ne sai ka yi kasha sai ko ba ka da kuɗi ya kaje ka ko ka yi ramce ko ka je ka yi yar murya wajen wani ɗan uwan to na je likita ya ce sai ina shan madara ina ci ina cin ɗan kaji kaji da sauransu ina shan exotic eh a san dabarar da za a ɗan ware mun wani abu a cikin zanka to mun gane to su magabata haka suke la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna in dai ka haɗa waɗannan siffofin guda hudu ko to in sha Allah kana daga cikin su idan muka haɗa waɗannan siffofin guda hudu in sha Allah muna daga ciki ko guda ba a so mutum ya rata na
misali mutum shi ne ba abushin sai aka ce aka mai aka ce za a mushi aka ce aka mushi wannan babu laifi babu laifi in bai nema ba ba shine saboda ya tabbata cikin sayahu muslim humul ladina la yaquna mun gane da kyau amma irin su shekul islam ibn taymiya manyan malamai na musulunci Allah ya ji kansu da rahama Allah ya saka musu da alkhairi suka ce wannan riwaya ce shahada ba ta tabbata ba suka ce saboda layar kuna ma'aiki mala'ika jibril ya za mai tawaida ya mai rubiya yana nan hadisin cikin saurin bukhari sannan kuma ya tabbata ma'aiki ya wa wani tawaida kaga aka ce humul ladina la yarkuna kai dai ba za ka ce annabi ba daga cikin su ko yana ciki yace to dan haka riwaya a ce shahada ce ya fi sauki sama da a ce riwaya ce sabita mala'ika jibrilu yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cikin bayin Allah mala'ikai ba wanda yake da daraja ta mala'ika jibrilu cikin bayin Allah mutane ba wanda yake da daraja irin ta ma'aike alaihi salatu wassalamu a wajen Allah to da haka to waɗannan guda biyun dukkaninsu su eh amma su bu su nema aka musu ba da Allah ya kamu da rashin lafiya ba ɗaya ba ba biyu ba amma bai taɓa neman a zo a mai tawaida ba kuma ma'aike alaihi salatu wassalam wato ya je ya yi wa waɗansu daga cikin sahabban shi tawaida an gane da kyau yawwa faƙamu ukasha ibn mihsanin sai ukasha ibn mihsan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya meke da ya ji ma'aiki ya faɗi wannan magana ɗin faƙala ya rasulallahi udu'ullaha an ya ja'alani minhum ya ce ya jaka da Allah ka roƙa min Allah ya sa ni cikin waɗannan mutum dubu saba'in ɗin faƙala an ta minu manzo Allah ce malam ukasha ka kwantas da hankalinka kana daga cikinsu shi malam ukasha ai kaga irin doga ta mai amfani a faƙama rajulun akhar sai wani mutum na daban shi ma ya meki فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم yace ya rasulullahi roƙa min Allah ya sanya ni cikin waɗannan mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba ba tare da azaba ta shafe su ba faqala sabaqaka biha ukasha maiki alayhi salatu wassalam yace iko Allah ana ukasha ya riga ka yace mana ukasha ya riga ka wato wannan hadisi a cikin shi akwai abubuwa na husnul wato mu'amalatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ya rufe wannan kafa din da wuri saboda gudun kada wanda bai cancanci abun bai ne ya tambaya a ce kai banda kai kuma ya zama to sananne a cikin mutane amma sai ya rufe kafar tun da wuri yace sabaka ka biya ukashi eh bai ce ba an ta minhum ko an tallasta minhu eh ku kasha da yaro ya riga ka wannan farala din da ya tambaya za mu kwana nan insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tattauna akan wannan matsala din abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik marakallahu